السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في كفن الميت أليس كذلك وهو كذلك babin da ya zo na bayan mamaci ya rasu Allah ya ji kansa aka yi masa wanka to za a yi mai sutura kenan shine kafan likafani kenan ko za a sa masa likafani za mu gani ya ake sa likafani ko yaya ake yi ko yana da wayansu ka'idoji ko ko a'a duk abin da ya sauwaka aka rufe mamaci aka ji aka binne an yi insha Allah sai ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية تسي منظر الله صلى الله عليه وسلم أي مسألة كفني أتشكن ريغنا غدا أكو تفافي غدا أكو فراري suhuliya sakan kasar yaman inda ake kira suhuli suhuli suhul laisa fiha qamisun wala imama babu riga ba rawani ina mana laisa fiha qamisun wala imama ma'ana waɗannan riguna guda uku tufa guda uku da aka faɗa ɗin nan babu riga a ciki babu rawani a ciki baya hana a yi riga a yi rawani ɗin guda uku da ta yi lissafi rufa shi aka yi ba riga ba riga ba rawani baya hana in aka sa riga aka sa nan ana yi rawani ko ba yi ana yi mace ana yi mata ita mame dan kwali ko to duk abin da aka suturce dan adam aka suturce bawa da shi zamu gani har zuwa karshe insha Allah eh mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda nan aka binne shi da su guda uku kuma da shaidan matarsa na Aisha radiyallahu anha wa an abiha قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة wannan sanadin akwai in kitaye a ciki balaga balagani ya ce sayyidina abubakar shi ya fada mana na aisha wa huwa maridun ai an gaba halin hal kenan jumla haliya halin kasancewarsa ba shi da lafiya yana cikin rashin lafiya sai ya fahimci mai yiwuwa ya mai yiwuwa ajali kenan ya zo sai ya tambaye ta yace fi kam kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin tufa nawa aka ima manzo Allah likafani fa qalat sai ta ce fi salasati aswabin bidin suhuliya tufafi guda uku farare kuma sakan yaman faƙala abubakarin sai abubakar ya ce ku zu haza sau lissaubin alaihi kan asabahu mishkun au za'afaranu sai ya cire rigarsa da yake aiki da yake zuwa wajen aiki yake komai an shafa turare ya ce ku je ku wanke wannan faksiluhu sun makaffinuni fi wannan rigar ku cire ku je ku wanke in na mutu ku yi min likafani da shi ma'a saubai ne akharai ne ku ɗauki wani su tufafi guda biyu kuma ku ƙara ya zama nau kenan ya yi koyi da wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aisha wa ma haza shi yana na yanzu me kenan kuma ya abba me kenan kuma tsohuwar tufa za a je ai tsohuwar riga za a je ai malaka fani da ita fa qala sai ce abubakar sai ce alhayyu ahwaju ila aljadid min almayyit ce ai matacce baya bukatar sabuwar tufa sabuwar riga ko sabuwar menene aka yi masa da an je an binne shi kwana nawa ne ya zama mai ya ce rayayye shi ya fi cancanta da sabuwar tufa zai sa ya je aiki zai sa ya je sallah zai sa ya je cikin jama'a wa inna ma haza lil muhla wa inna ma haza lil mihna ai wannan na tuf- wannan lilmihina na sana'a ce na zuwa aiki ne ko kuwa lilmuhula almula narkarkin dalma ko narkarkin dalma ko azurfa ko menene yace ai wannan sabuwar rigan aka saka wannan rigan da za a saka ai da an binne mamaci kwana nawa ne jikin shi ya rube shi ma wannan tufa ita ma wannan tufa ta rube na na shi ta yi mamaki yaya kuma za ka ce tsohuwar tufa za a binne ka ga muka zai siya ai sabuwar tufa sai rayayye shi zai amfani da ita in an sa sabuwa ma kwana nawa ne sai na abubakar ke ne ke faɗar haka fa tsakanin shi da yarsa alawa haddasani an malikin an ibn shihabin an humaid bin abdurrahman ibn aufin an abdullah bin amr bin al'as annahu qala ya ce almayitu yuqammasu wa yu'azza matacce za a sami shi riga za a yi masa kwarjalli wa yulaffu fi thawbi salif sa'annan a nade shi kuma a cikin tufa ta uku fa in lam yakun illa thawbun wahid kuffina fihi in ba a samu ba sai tufa guda daya a rufe shi a je a binne shi magana ta kare akwai wahala cikin waɗannan abubuwa babu wahala qala wahad babul mashi amamal janaza to an gama da likafani kenan ba wahala wa'in an ce akwai wanda suka kware cikin wankan wankan mamaci ai kaji imam malik yace a wanke jikin shi baki daya an wadatar in kuma ana so a bi sai a yi so uku ko so baku ko menene da menene wurin tufa kuma wurin likafani kuma an gani annade mamaci a je a binne shi inda hali a kawo wannan anade a kawo wannan anade sannan inda riga a saka inda duk wannan in an yayi ba laifi ba ne in babu hali ba za a takura ba to sa'an nan kuma tufar da za a binne shi da ita ba sai an ɗauko mai tsada ba ya ce rayayyu su ne suka fi cancanta da abubuwa masu tsada da za su saka da za su yi abinci da shi da mana kada a yi barna a wajen likafanin kenan babul bashi amamal janaza to saura za a je a yi sallah ko za a je a binne in an ɗauki an na'ashi ɗin aka ɗauki mamaci ɗin mutane gaba za su yi suna tafiya ya mamaci gawar na bin su ko ko a'a baya za su yi ko za su duk wanda aka yi aka je an yi amma abin da ya fi daidai shine za mu karanta insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar suna tafiya ne gaban suna suna suna tafiya ne gaban janaza har aje inda za a je wal khulafa'u halumma jarra haka khulafa halifofi duk gaban janaza suke tafiya wa Abdullah ibn Umara shi ma Abdullah ibn Umar haka yake yi قال وحدثني عن مالك سكتي أكتي إند سكي بي كينا سنا غبن أن أشني هر أجي صلى زا أجي أي كو زا أجي أبن شني بايا نونا چوا وندي زو تبايا يحرام كينا قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن ابن هدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يخدم الناس أمام الجنازة yace ya ga sayyidina Umar yana gabata yana gaban janaza ana tafiya fi janazati Zainab binti Jahash a cikin janazan Zainab bintu Jahash wace ce Zainab binti Jahash kowa ya santa ko matan wace ce matan manzon Allah ne ina aka daura aurenta sama ba shikenan ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال يتي ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها yace ban taba ganin mahaifina ko ubana yana tafiya ba a cikin janaza ba sai dai gaban janaza din qala thumma ya'ti al-baqi fa yajlisu hatta yamurru alayhi sai riga su zuwa baki a ya zauna har a kawo mamacin a wuce a shige wurin shi a shige sannan a tashi aje sallah za a yi ko binnewa za a yi sai a yi abin da za a yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ابن شهاب يتي المشي خلف الجنازة من خطأ السنة tafiya bayan janaza ya ce kuskure ne ka mana mutum ya yi kusa ba to in bai yi sunna ba to me kenan ya yi kuskure kenan a wajen shi ibnu shahabin zuhuri kenan ya yi haramun ko kuwa a'a khilaful aula kenan yayi sai zama khilaful aula kenan babu nahyi an tutba al janazatu binari yace babin da yazo na an hana a dauko wuta bayan mamaci ana tafiya ana bin shi da wuta an hana wannan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أسماء إر أبي بكر إر وأنا عائشة كنا إذا تفأى ما جماعتها أجمروا ثيابي إذا مت تشي إن مت كسامة تفد ذاك بتراري جمع شيك إن أسا تراري متى أسا تراري دي sun mahannitu ni sannan ku shafa min akwai sinadarin da ake shafawa jikin mamaci saboda kar ya lalace da wuri wala ta zuru wala ta zuru ala kafani hinatan amma wannan sinadarin yana da tsada kar a yi tabziri kar a zuba ma likafani na saboda likafani ana binnewa kwana nawa ya gama lalacewa wala tattabi'uni binarin mahallu shahidi kenan kada a bi bayan janaza ta da wuta ala wa haddathani an malikin an sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abi huraira annahu naha an yutba'a ba'da mautihi binarin abu huraira shi ma yace bayan in ya mutu kar a dauki wuta a bi gawansa qala yahya sami'tu malikan yakrahu zalika yace maliku ya karhanta ya hana a dauki wuta ana bin ana bin gawa التكبير على الجنائز to yanzu saura mai kenan ai mutum ya mutu Allah ji kanshi ko wane ne ai wanka ai mishi mai likafani tsora sallah ya ake kabbara nawa ake an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية للناس نجاشي ونباوان الله ني ينا كسان حبشة lokacin da musulmai aka takura musu a cikin ƙwaryar makka sai manzon Allah ya ba su shawara ku je habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad bai karbi musulunci ba musulmi bane lokacin amma basara mai mulki ne yana da wata sifa da addinin musulunci yake son wannan sifa shi ne adalci sai manzo Allah bai ce a yi hijira zuwa madina ba ko zuwa ina a'a farkon kasar da musulunci ya shiga habasha kasar afirka kenan saboda me saboda sarkin habasha annajashi la yuzlamu indahu ahad ba zai taba yadda a yi zalunci ba duk da cewa kirista ne bai karbi musulunci ba shi yasa duk shugaban da ba zai taba yadda ai zalunci ba addinin musulunci na son wannan an fahimta to da suka je manzon Allah da jashi ya rasu sai aka ba manzon Allah labari shi sanar da mutane cewa najashi ya rasu fil yawmin ladhi mata fihi ran da ya rasu manzon Allah ya samu labari wa kharaja bihim ila al musalla sai manzon Allah ya dauki jama'a aka fita aka je wajen sallan janaza fasaffa bihim sai bar mutane su kai sahu wa kabbara arba'a takbiratin sai ya kabbara hudu wa kabbara arba'a takbiratin yuqalu kabbara idza qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su hudu kenan to sa'an nan sai a sallame to me daga zarar ai kabbara shikenan to shine Abdullahi dan Umar da su Abu Huraira su suna ganin sallan janaza babu wata addu'a da ake kabbara ake a sallame manyan malamai suka ce Allahu akbar sai ka karanta Fatiha Allahu akbar ta biyu ka karanta salati ala nabi Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahu akbar ta uku sai kai masa addu'a kai addu'a kai addu'a kai ma musulmai addu'a Allahu akbar ta hudu sai ka tsaya ko ka yi addu'a ko ka sallame ƙarshe shi a sallame an fahimta sallan janaza kenan in an yi kabbara biyar ba a yi laifi ba in a yi shida ba a yi laifi ba abinda dai ake so arba a takbiratin addu'a ake ko kabar addu'a ake ta yi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن هنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت محل الشاهد نتي وكبر أربع أكي shi aka kawo hadisin wannan hadisin mun karanta cikin bukhari da kissa daban na aka ce miskinatan maridat wata miskiniya wata bakar mace wata talaka ba ta da galihu ba ta da komai amma me ba ta daraja wancan riwaya da muka kaje kada ta kummul masjida ta kummul masjida ai tana tsinti yayi a masallaci ba ka zo kai sallah ba ka ji karatu ba ka sha lemu ka jefa fiyo ka sha fiyo ta ka jefa leda ko kuwa ka tashi rigan ka zare ya duk abubuwan da aka ita kuma sana'ar ta taje tana tsintsintewa tana tsaftace ɗakin Allah baka ce bakar mace ce tana tsaftace ɗakin Allah kamar ka ɗauki mai share masallaci kana biyan shi aikinta kenan kuma baka ce ba ta da komai da za a girmama ta da shi to ba ta da lafiya fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maradiha sai aka ba manzon Allah labarin ai wacce ba ta da lafiya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana rasul kaza jumla itiradiyya qala ما مقول القول ما جاء ما ما جاء مقول القول قال تيجي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم manzo Allah ya kasance yana yana yana yana zuwa dubiyan miskinai wanda ba su da galihu wanda ba wanda ya damu da su shi yana damuwa da su ya je ya gaishe su ya yi musu ihsani ya taimaka musu me manzo Allah ce faqala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا ماتت فآذنوني بها إن تموت كسندني جوا تموت manzo Allah gabata da lafiya ba su ba san darajar ta wajen Allah ba manzo Allah shi ya sani sai ya ce in ta mutu ku sanar da ni wannan mace matar za me me me kuma za sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce ita talaka shi ba haka suka faɗa ba amma abin da ya faru yana nuna haka fakuri jabi janazatiha kaga an takaita magana sai ta rasu sai ta mutu a cikin dare sai suka ɗauke ta suka je suka binne ta suka ce yanzu ma tashi manzon Allah cikin a bacci ai mun hana shi jin daɗin bacci kuma za mu fito da manzon Allah a cikin daren nan wannan abubuwa guda biyu shi suka faɗa amma me ya haifar da faɗar wannan magana mace ce talaka baka eh me yasa aka faɗi haka eh da a ce wani babban abin nan ne za su yi wannan abin za su faɗi wannan abin eh ba su saboda ba su sani ba fa khurija bi janazatiha laylan fa karihu an yuqidhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba sa son su tada manzon Allah don manzon Allah in yana bacci ma yana bacci yana ibada ana zai ana mishi wahayi yana bacci yana ibada idan shi biyu yana ibada alaysa kazalik falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ukhbira billazi kana min sha'aniha da aka wayi gari sai aka ce ya manzon Allah ai wannan matan ta rasu mun je mun binne ta je da daddare faqala sai ce alam amurkum an tu'zinuni biha ban ce muku ku sanar da ni ba in ta mutu ba alam amurukum ban umurce ku ba ban ba ku umurni ba na ce in ta mutu ku sanar da ni ba faƙalu ya rasulallah ya suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karihina an nukhrijaka laylan wa nuqizaka ai ba ma son mu tashe ka bacci kuma ba ma son mu fito da kai a cikin dare ba shi kenan ba فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها shi manzo Allah ce ku zo mu tafi sai dauki mutane aka je wata riwaya dulluni ala qabriha ku nuna min ina aka binne ta sai manzo Allah ya je har kabarin wa kabbara arba'a takbirati mahallu shahid shine kabbara arba'a takbirati amma sai da aka kawo mana kissan baki daya saboda mu san duk wanda ke kula da masallaci yana da daraja wajen Allah duk fadin duniyar nan da da fadinta da tsawonta da duk abin da ke ciki ko kofar gidan ko wajen sai da lemu ne ko sai da menene shayi ne ka sha ta waje ka ce masallaci ya zama me ya zama ɗakin Allah to Allah inda ke kallo ke duk abin da za ku je ku je ku yi ta yi ku gyara mutum ya gina gida falonsa falo ai za a yi sallah za a ci abinci zabi ban ɗakin shi ban ɗaki larura ke sa mutum ya shiga ban ɗaki ba ko yana Allah Allah ya fito ko zai sake ne yana shan shayi ciki larura za ta sa ya fita yana Allah Allah ya fito to nawa ake kashe ban ɗaki nawa ake kashe ban ɗaki to amma ɗakin Allah kai nawa iya nawa kake kashe ma ɗakin Allah yaya ka kula da ɗakin Allah nawa ka taɓa bayarwa a kula da ɗakin Allah shi yasa duk abin da muke yi Allah yana kallon mu sai mu je mu shiga cikin matsaloli mu kasa fita kuma hanyar ba ta da wahala kuma Allah ya kyale mu yana kallon mu ba dabaru ba dabaru ba muke ba dabara ce da mu ba to sai Allah ya kyale mu da dabara mu wahala mu sha wahala ka shiga cikin abu kana shan wahala ka kasa fita kafi kowa shan wahala kai ma suna wahala kai ma kana wahala to amma me ya faru nasullaha fa ansahum anfusahum sun manta da Allah sun bar Allah sai Allah ya kyale su ya mantar da su kawunansu ga hanyar da za ku bi ku tsira a'a in kun kewayo sai dai ku yi ta bitu ku zo kuna wucewa da Allah ga dama ya bude muku basiranku sai ku fita cikin wannan wahala amma kun manta da addinin Allah kun manta da Allah sai Allah ya kyale ku ya bar ku da ya bar ku da dabarunku kuna shan wahala ga kuɗi ga dukiya ga arziki ga wayewa ga komai kuna da shi amma wahalhalun da ake sha wallahi sun fi jin daɗin da ake ba haka ba ne ba? haka ne wahalan da ake sha wallahi ya fi jin daɗin da ake saboda mai jikinka ke jin daɗi ka sa riga mai kyau ka hau mota mai kyau amma zuciyarka in ka je ka kwanta wata rana ba za ka yin bacci ba har gari ya waye ga kada kudi kuma to nesa me ya haifar da wannan saboda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub menene zikrullahi magani magani yayin da kenan wayansu sai an ɗebi jinin su ayi musu suna allura su su yi su baccin da kake yi kana mishari din kyauta wallahi wasu sai sun biya tukun su samu su yi yi kuma ba abin da hariya ba ne kai ma kowa yana tafe in matsayin girman na zuwa dukiyar na yawa mulkin na yawa kai ma sai kaje ka kai wannan waje ka ce ashe haka abin yake ina mana zikirullahi ma mana zikirullahi eh ambaton Allah ina ake a me tuna Allah wala ta kulu min malam yuzkar smullahi kulu min ma zukira smullahi fi to ina mana zukira smullahi fi ambaton Allah ko ka fada da baki ko a cikin zuciya ko kwalwanka shi yasa malamai suka suka kari juna ilimi musulmi in ya dauko abin shayanka ko bai ambaci Allah ba ya halatta a ciki a'a ba za a ce ko bai ambaci Allah ba wai ba zai taba yiwuwa musulmi ya kama abin da zai yanka bai tuna Allah ba bai ambaci Allah ba sai dai ambaton ya kasu kashi biyu a cikin zuciyarka ko a harshenka saboda Allah ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu shi suka ce a'a sai an ce bismillah suka ce in bai ce bismillah ba ya haramta a ce suka ce a'a ba musulmi bane yayi zai ci me yasa zai ci ai ba zai taba yiwuwa ya zo ya yanka abu bai ambaci Allah ba me yasa suka ce abinda zai yanka din nan me yaje ya kamo ya yanka faɗa mana me ya kawo kaza rago akuya tinkiya saniya rakumi me yasa bai kamo kare ba me yasa bai kama alade ba saboda me ashe ya tuna wannan a ciki ashe wannan na cikin zuciyarsa ya tuna Allah kenan ya ambaci Allah kenan an fahimta to قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب an ce sa da suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana kawo mana abinci ba mu sani ba an ambace ce ku ce ku ambaci Allah ku ci abin ba haka yace musu ba eh qala wa hadathani an malik annahu sa'ala ibn shihab an ar-rajul yudriku ba'd at-takbir ala al-janaza wa yafutuhu ba'dahu mutun yazo ya taradda an fara sallar janaza ai kabara ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku sai ya samu sallar فقال يقضي ما فاته من ذلك sai ya rama abin da ya wuce shi shikenan sallah ta yi babu ma ya kulul musalli alal jana'iz to wace addu'a ake yi a cikin sallar janaza qala haddathani yahya an malik an sa'id bin abi sa'id al-maqburi an abihi annahu sa'ala aba hurayra kaifa tusalli alal janaza ya ce aba huraira yaya kake sallar janaza faƙala abu huraira ana la'amurullahi ukhbiruka ya ce wallahi zan baka labari attabi'uha min ahliha sai in bi janazar fa'iza wudi'at in aka ajiye janazan kabbartu ai fa'akulu allahu akbar وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم أنا جي ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده شي كينا الدعاء كينا قال وحدثني عن مالك معنى الدعاء كي أي أي كرت فاتحة أي منظر الله الصلاة سأنا أي أتاج الدعاء أي ما ممتين ده سورة مسلمين سأنا أصلي من زلة قوات تاي wanda bai yi wace addu'a wannan aka ce addu'a aka ce ina ma nan Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir lahu warhamhu Allahumma gfir lahu warhamhu haka sallame shi addu'a ta yi ko bata yi ba akwai abinda mamaci ya fi so kaman Allah ya masa gafara ya jin kansa eh babu eh kaji ba ai an gama wannan abubuwa dai an karanta su da wayannan abubuwa ba ɗalibin darar hadis da ba zai iya fassara wannan kalmomi ba ba gaba ne ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال يتي سمعت سعيد بن المسيب يقول يتي ناجي سعيد بن المسيب ينا فدا صليت وراء ابي هريره ala sabiyin lam ya amal khati'atan qattu yace nayi sallah bayan Abu Huraira akan wani yaro karami bai laifin komai ba mana dan kankarin karamin yaro kenan jinjiri fa sami'tuhu yaqulu sai naji Abu Huraira yana fada cewa Allahumma a'izhu min azabil qabr Allahumma a'izhu min azabil qabr Allahumma a'izhu min azabil qabr sallah ta yi ko ba ta yi ba قال وحدثني وانا ما شيء انفسر قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ان عبد الله بن عمر كان لا يقرا في صلاه في الصلاه على الجنائز عبد الله بن عمر دام مذهبinsa kabbara ake a sallame ba a karanta komai haya manya kuskure ne mazhabinsa ne bai san nasoshin da ya sani zai riga kai باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإصف إلى الإصفار وبعد العصر إلى الإصفرار لا رب كده بعد الصبح إلى الإصفار وبعد العصر إلى الإصفرار bayan sallar asuba kafin rana ta yi haske da bayan sallar la'asar kafin rana ta yi ja za ta faɗi an fahimta tambayar je kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن هويتب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت زينب ابنة أبي سلمة إذا ترسو وطارق أمير المدينة لو كان طارق شيني سركي أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح sai aka ɗauko janazan aka kawo bayan sallan asuba fawudi'at bil baqiya shi aka ajiye janazan a albaqiya baqiul gharqad wajen wajen abin nan kenan makabartan madina kenan qala sai ce wa kana tariqun yughallisu bis subhi ina ma'ana wannan maganar ana zance sallar gawa yace tariq shi kuma al'adarsa in zai sallar asuba da wuri yake yi da jijjifi da duhu ba sai rana ta ba sai gari ya gama wayewa ba an fahimta qala ibn abi harmala ibn arabi harmala yace fa samitu abdullahi ibn umar yaqulu li ahliha sai naji abdullahi dan umar yana faɗa ma mutanen da ke masu gawar imma an tusallu ala janazatikum al'ana ko ku sallaci janazan ku yanzu wa'imma an ta turkuha hatta tartafi ash-shams ko ku barta har sai rana ta gama fitowa lokacin da ya halatta ai sallar nafila ina ba na wannan magana kenan eh a ba ba ya fitowa ya ba yana nuna cewa da aka ce an hana yin sunafila bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar ai an bayyana an fito fili an bayyana me yasa aka ce dab da fudowar rana shi dan na me shi sai ai hakuri har lokacin ya wuce to shi yasa bayan sallar asuba din wannan lokacin bai kai ba tukunna za a iya yin sallar janaza bayan la'asar kuma aka ce wa an salati ba da al'asiri lokacin da rana ta yi ja za ta faɗi to yanzu bayan sallar la'asar mai sallar la'asar karfe hudu yanzu zuwa faɗuwar rana za a sami minti nawa ko awa nawa za a iya sallar janaza yanzu ko ba za a iya ba za a iya yaushe ne aka karhanta lokacin dab da faɗi yanzu karfe nawa yanzu za a iya yin sallar janaza karfe biyar za a iya biyar da rabi za a iya to shida a to shida sai a duba daga shida din sura minti nawa ayi sallah lokacin rana ta yi ja za ta faɗi to shine aka ce makruhi shi a dakata in ta faɗi shi ayi sallah amma in bai bata yi ja ba lokacin za a iya yi ba abu ne da za a je makabarta za a yi ba za a yi ba za a yi lokacin kowa ke so ya fito da ilimin shi ba lokaci ba abu ne ba ne قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يتي يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما يا حلت أي صلى الجنازة باين صلى العصر باين صلى الصبح إن أك صلاتي أصبح الأزهر أكل لوكتي ma'ana a kan lokaci ɗin bayan an idar da sallah akwai lokaci kafin ranar ta zo lokacin da aka hana fatawan abdullahi dan umar ke an fahimta ana aje makabarta a za a yi ga abin da abdullahi dan umar ya faɗa babu salati alal jana'iz fil masjid za a yi sallan janaza a cikin masallaci ko sai dai waje insha Allah ala wa haddathani yahya an malik an abi nadri maula umar bin ubaidillah an aisha zawj an-nabiy sallallahu alaihi wasallama أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد ذاك تيغا سعد بن أبي وقاص يا رسول sai ta ce a shigo da shi a wuce masallaci don na yi masa addu'a hina mata litad'uwa lahu don ta yi masa addu'a ya samu albarkar ummul muminina fa'an kara zalikan nasu alaiha sai mutane suka ce a'a ya za a shigo da gawa a cikin masallaci a'a mana in an keta sunna kowane ne kenan ko ba haka bane ba kowane ne to amma ita ta keta sunna ne sai ta ce faqalat aisha sai na na aisha ta ce da ƙarfin gwiwa ma asra amana siyan nas amma mutane suna mantuwa da gaggawa suna saurin mantuwa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala suhail bin bayda illa fil masjid ai suhail bin bayda manzo Allah a cikin masallaci masa sallato ko kuma me za ku faɗa sai me kuma قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال صلى على عمر صلي على عمر بن الخطاب في المسجد abla dan umar ya ce ai sayyidina umar a cikin masallaci aka yi masa sallah to sai kuma wa babu jami'is salati alal jana'iz ala haddathani yahya an malikin أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء aka ce wannan bayan Allah manyan addinin musulunci akan kawo taron mamata maza da mata sai a hada su a yi musu sallah ɗaya fa yaj'aluna ar-rijala mimma yalil imam wan nisaa mimma yalil qibla in aka zo za a jera su maza su ke dab da liman mata kuma na baya da su suna maza suna kusa da liman mata na kusa da alkibla alaisa ka zalik an fahimci yadda surar take ko قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع يسمع من يليه abla dan umar ya sallah zai sallame shi ya sallame yadda wanda ke kusa da shi zai ji to ba boye sallaman kenan ake yi ba kuma ba dagawa muryan ake yi ba قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول أبناء عمر يرى فدرشوا لا يصلي لا يصلي الرجل على الجنازة illa wa huwa tahirun ba za a yi sallan janaza ba sai akan tsarki sai mutum na da tsarki kai alwalatku qala yahya samitu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa lam ara ahadan min ahli ilmi yakrahu an yusalla ala waladi zina wa ummihi imam malik yace iya rayuwata ban taba ganin wani malami ya karhanta ya ki a yi ɗan zina sallah ko mahaifiyarsa ba suna da haƙƙin musulunci a yi musu komai a yi musu sallah mahaifiyarsa da ta je ta ɗauko abin za a yi mata shi ma ɗan yaran ɗan zinan shi ma za a yi masa sallah wannan haƙƙi ne na shari'ar musulunci tsakaninta da Allah kuma ba wanda ya isa ya shiga to ɗan me ya laifinsa ba shi da laifi yasa ɗan zina zai yi limanci zai yi komai yadda kowa ke yi me yasa malikiya maliku ya karhanta yace ba wai bai cancanta bane a'a duk wanda ya shahara aka san shi da haka da yazo ya shiga gaba zai ma mutane sallah sai shaydan ya saka maka mai a cikin zuciyarka ya saka min mai a cikin zuciyata ya saka maka mai a cikin zuciyarka waswasi da surutu da shige to sai mu mu sai mu mu shiga laifi yace abin da yasa aka karhanta kenan ba wai ba ya haranta bane babu ma ja a fi dafnil mayyit babin da ya zo na binne mamaci sai aka fara da rayuwar tsari yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala wa haddathani ya haya an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya yawmal ithnain yace balagahu min balagati malik kenan so da yawa yace balagahu balaga zaka ga ai magana a cikin sanadin to sai kaga sanadin da muka karanta shine yake da magana amma wannan hadisin ya inganta wani wuri to wannan kissa baki daya na manzon Allah ya rasu ranar litini an binne shi ranar talata ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ibnu abdul bar ya bibbi duk hanyoyin hadisai yace hadisai ne aka rawaito aka rawaito su daya daya daya daya shi imam malik ya je hada su baki daya ya kawo su cikin muwatta yasa in akwai magana magana ce akan sanadin imam malik balagat amma sauran hadisan sun inganta a cikin littafin hadisi manzo Allah ya rasu ranar litinin ودفن يوم الثلاثاء أكا بن شرانا ثلاثة وصلى الناس عليه أفذاذا mutane suka yi mishi sallah kowa ya ba wanda ya limanci wannan na yi wannan na yi wannan na yi wannan zo ya fita wannan zo ya fita la ya ummuhum ahad babu wani limami da ba wanda ya shiga ya ja gaba ya shiga gaba ya yi limanci faqala nasun yurfanu inda al-minbar wa qala akharuna yurfanu bil baqi to ana tattaunawa ko abin da manzo Allah wajen minbarinsa ko a ce da shi albaqi abin ne shi faja'a abubakar ne siddiq sai abubakar ne siddiq ya zo faƙala sai ce samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma dufina nabiyyun qattu illa fi makanihi allazi tufiya fi yace duk annabi in ya mutu inda ya mutu nan ake binne shi fa ghufira lahu to sai aka yi aka yi rami a wajen fihi falamma kana inda gusulihi da aka zo ana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aradu naz'a qamisihi sai suka ce ko a cire rigar manzon Allah ko a yi masa wanka a cikin rigarsa fa sami'u sautan yaqulu la tanzi'u al-qamisa falam yunza al-qamis wa ghussila wa huwa alayhi mun karanta wannan jiya ko قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد da za a binne sai aka ce akwai waɗanda suka ƙware cikin hakan kabari a cikin madina mutum biyu ɗaya shi ya ƙware ne a cikin lahad ɗaya kuma ya ƙware ne a cikin kabarin wanda ba lahad ba to wanne ne za a yi sai suka ce to yanzu yadda za mu yi mu tsaya duk wanda ya fara zuwa a cikinsu abinda yake shi za a yi faƙalu ayyuhuma ja a awwal amila amalahu wanda ya fara zuwa shi zai yi faja allazi yalhadu falahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ke lahad yazo sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna umma salama zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kanat taqulu ma saddaqtu bi mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta ce ban gaskata cewa manzon Allah yayi wafati ba hatta samitu waqal karazina ban gaskata cewa manzon Allah ya rasu ba dan bata je wajen ba sai da ta ji ga fartanya ga diga ga hauye ga duk ana haka kabari ta ce ayya magana ta kare قال وحدثني عن مالك اي باب تكيتين da basu ji ba fa mun manta magana da nana Fatima ta yi hmm mai tace a ba wannan ba eh kuka iya kuka iya kuka zuba manzo Allah kasa kuka taho kun wani wannan magana sai a ce ya zautu ta fada ibn mas'ud ne kowa ne ta fada anas ta ce kuka iya kuka zuba manzon Allah kasa kuka taho to ya za a yi tashin hankali ya kai mata inda ya fi karfin abin nan dinta alawa haddasa ni an malikin عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تشي رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري أو في هجرتي تشي ناغا وتا وتا وتا ودا أكو سنفادو أتاكينا فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق تشي ونما فركي دني سنجي نبا أبو بكر الصديق اللاباري قالت sai ta ce bai ce komai ba falamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dufina fi baitiha da manzon Allah yayi wafati aka binne shi a ɗakinta a gidanta qala laha abubakar hadha ahadu aqmaraki wa huwa khairuha wa'annan watanni guda uku da yake gani ga ɗayan su kuma shine mafifice wanda yafi su duka sauran guda nawa kenan su ne wa إيه صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالأقيل وهمل إلى المدينة ودفن بها وأن مغانا malamai suna ganin hadisin akwai rasu da ifi ne don ba daidai ne a ce sun mutu wani wuri aka ɗauke su aka wani wuri ba قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن في, في بالبقيع هشام بن عروة daga mahaifinsa Urwa kenan Urwa yace ni ba na sun ban fai sun abin ne ni cikin bakiya ba لأن لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن في به in dai za aka binne ni wani wuri to zan fi son haka da a binne ni cikin baki saboda me yace inna ma huwa ahadu rajulaini baki ya cika ɗayan abu biyu zai faru in ma zalimun fala uhibbu an udfana ma'ahu ko dai a binne ni kusa da wani azzalimi to ba na son haka wa in ma salihun ko kuwa kabarin wani bawan Allah fala uhibbu an tunbasha li izamuhu ba na son a tone kabarin shi ya abin da ya faɗa ke an fahimta babu lukufi lil jana'iz wal julusu alal maqabir babin da ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in janaza na zuwa sai tashi tsaya an taho da kabarin wani bai hudu sai tashi tsaya an taho da janaza sai tashi tsaya a yi bayani aka ce saboda mala'iku na tafi kaza kaza kaza kaza to ga abin da imamu malik ya ce ala haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id an waqid bin amr bin sa'ad ibn mu'az an nafi ibn jubair ibn mut'im an mas'ud bin al-hakami an ali bin abi talib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu fil janaiz summa jalasa ba'adu da manzon Allah an taho da janaza shi tashi tsaya daga baya kuma shi ya zauna ba sai ya tashi ba ba shikenan ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويتجئ عليها wannan balagati ne aka ce hadisin ma da'ifi ne sayyidina aliyu yana kwanciya kan kabari ya ɗauki kansa ya ɗora kan kabari qala yahya qala malikun inna ma nuhi an alqu'udi ala alquburi fi ma nura wallahu alam lil mazahib imamu malik yace ina ganin cewa abin da yasa aka hana a zauna wajen makabarta ko kan kabari a zauna wurin kabari ko kan kabari lil mazahib saboda an ba a sun ana zama kada wani ya je wajen ya yi tsuguno ya biya bukatarsa ya zuba najasa a wajen shi yasa aka hana abin da imam malik yake gani kenan al-mazahib kenan ko قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف انه سمع ابا امامه ابن سهل ابن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس اخر الناس حتى حتى يؤذنوا ya ce muna halartar janaza ba wani fama ya ji su akhirun nas karshen mutane baya zama sai an ba su izini an ba su hatta izini ko sai an ce musu za a yi sallah ko an ba su izini su zauna babu nahi anil bukai alal mayyit za a iya karanta eh magarban ta yi mai ta yi gaba haijiyar gudu su kai ba wanda ya shigo ya gaishe ba wanda ya shigo aka gaisa ko? to babu nahai anil bukai alal mai an hana a yi mamamaci kukan kera kenan ko amma don bacin rai walla ya fito wannan ba shi cikin kukan kera ala haddathani ya haya an malikin an abdullahi bin abdullahi bin jabir ibn atikin an atik ibn al-harith وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن الثابت manzo Allah ya zo ya gaida wannan bawan Allah Abdullahi bin Sabit ya yi dubuya fawajadahu qad ghuliba alayhi fasaha bihi da yazo sai tarar da shi yana cikin magagin mutuwa sai kira shi ya wane sai ya ji shuru falam yujibhu fastarja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqalu istarja'a idza qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'una kama yuqalu istarja'a idza ja'a wa raja'a wa ja'a wa raja'a alaysa kadhalik da manzo Allah aka kira shi ji shuru yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala ghulibna alayka ya abu rabi' yace an rinjaye mu akan ka ya kai abu rabi' fasahan niswatu yabkina da mata suka ji wannan magana sai kuka don ba su da karfin hali dama haka aka ce da yaraye da mataye ka kuka maza na ce sarautar mai iyawa maza na ce ku hakura kuku dai na fa'ikon jalla babu zama ga kowa ba haka bane ba faja'ala jabirun yusakkituhunna sai jabir yana ce ayi shuru ayi shuru ayi shuru ina mata za su shaurare ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'ahunna sai manzo Allah ce kyale su fa idza wajaba fala tabkiyanna bakiyatu in ya mutu kada wacce ta yi kuka dan ya mutu qalu ya rasulullahi wa mal wujub ina mana wajaba wujub yace al-maut qala idza mata fa qalat ibnatuhu sai yarsa tace wallahi na rantse da Allah in kuntu la arju an takuna shahidan ina kyau ina fatan ka zamo shahidi ubanta ya zamo shahidi saboda me saboda ta ga ya shirya kayan yaki yayin ya zuwa yaki da ya fita zuwa yaki yaje ina za ka shi فإنك كنت قد قضيت جهازك أي كما شيرك باكي أيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله قد أوقع على قدر نيته الله يسري ساكا مسا غرغد نيسا وما تعدون الشهادة me kuke tsammanin shine shahada ku ta kuke sai mutum ya mutu fagen yaki kada shine shahada qalu suka ce alkatlu fi sabilillah suka ce ai wanda aka kashe shi a cikin fagen yaki shine fi shahada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ash-shuhada sab'atun siwa alqatl fi sabilillah ai masu samun darajar shahada masu samun darajar shuhada'u ladan shuhada'u mutum bakwai ne banda wanda aka kashe shi fagen yaki almat'unu shahidun wanda annoba ta zo ta hata kashe shi shahidi ne wal ghariqu shahidun wanda ruwa ya canye shi shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahidun wanda cutar da take kama hakarkarin mutum ko wazan mutum wata cuta ce da take kashe mutane in mutum ya samu wannan annoban shi ma shahidi ne wal mabtunu shahidun wanda kuma ciwon ciki ya murɗe shi sai fadi ya mutu shahidi ne wal hariku shahidun da wanda gobara ta canye shi shi ma shahidi ne wallazi ya mutu tahta al-had shahidun wanda gini ya rabto akan shi ya mutu shi ma shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidun mace kuma ta mutu ɗanta na cikinta ko ta zo haihuwa nifasi ta mutu ita ma shahidi ce صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول أكفدا من أنا عائشة شوى عبد الله بن عمر ينا شوى إمت يمت mutanensa suna masa kuka ana yi mishi azaba saboda kukan da suke yi aka ce abdullahi dan umar ya ce innal mayyita la yu'azzab bi buka'il hayy ai mamaci ana yi mishi azaba saboda dan uwansa yana kuka yana masa kuka fa qalat aisha sai na na aisha tace yaghfiru Allahu li abi abdurrahman Allah ya gafarta ma abu abdurrahman abdullahi dan umar kenan amma innahu lam yakzib ai ba ƙarya yayi ba walakinnahu nasiya aw akhta'a sai dai mantuwa yayi ko yayi kuskure amma ba ƙarya yayi ba me ya faru sai ta ce inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yahudiyatin yabki alaiha ahluha tace ai abin da ya faru labarin ne aka ji rabi ba a hada duka an san me yake faruwa ba manzon Allah ne ya shige ya wuce wata ba yahudiya mutanenta na yi mata kuka fakala sai ce innakum latabkuna alaiha kukuna kukuna mata kuka wa inna hala tu'azzabu fi qabriha kuma ita ana yi mata azaba a cikin kabarinta ba abin da ke nuna cewa kukan su ke sa ana yi mata azaba tana nan cikin kabari tana sha azaba kuma kuna nan kuna kuka yana cikin idrakat aisha aisha duk wani sahabi mai hadisi ce da ta yi mai istidraki ta yi mashi gyara littafi guda aka yi na zarkashi kai gara karatun ya tafi haka ko? mutane ana shan kowa da zazzabi yake zuwa gida ko zai je gida baya jin daɗi ba haka ba ne ba? haka ne ko ba haka ba to lokaci ya riga ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم